akwai matsaloli guda biyu masu muhimmanci matsala ta farko shine menene hukuncin mutumin da ya maimaita karatun fatiha a sallah ya yi fatiha sau biyu wannan ƙari ne ko ba ƙari ba ne ta yaya karatun fatiha sau biyu ya yi ya je wala dalin amin ya aka ya aka yi sai ga kamar mako bai fatiya ba sai da maimaita yana cikin yi sai tuna ayo ya yi fa'i fatiya ai ya ku karanta maliki yau dini ma yanzu ya daɗa tuna ko kuma a'a ya yi karatun fatiha sai ya zo ya karanta wata sura mai sujjada a cikinta sai ya tafi sai ya je ya sujjada da aka yi sujjada ba za a dawo ba mutumin ka da ya dago sai ya rude sai ya kama alhamdulillahi rabbil alamin kudin sake sabuwar fatiha ya daɗa ƙara wata sura wani zai ce a to ai karatun qur'ani ne ai eh karatun qur'ani ne amma yayi rukuni yayi rafkanuwa ta yanda ya maimaita rukuni guda biyu a wuri daya wannan mutumin sai yayi badi saboda yayi yayi kari daga in har ta kama mutum ya irin wannan rafkanuwa to dai su jada badi menene hukuncin wanda yana cikin sallah da ya rude ya rasa yadda zai gyara ta sai ya kashe ta gaba daya ya ce ya kansile ta zai sake sabuwa shi ma an yi tambaya akan wannan malamai suka ce wannan tanattu'i ne a cikin addini kuma wannan suwul adabi ne da kuma jahilci kuma wannan watsawa shari'a ƙasa ne da ta baka hanyar da za ka yi gyara duk inda sallah ta lalace akwai yadda za a gyara ta sai dai in alwala ce ta warware da haka wannan abin da mutumin ya yi suwul adab ya munanta kenan za a iya ba shi laifi da saƙon Allah a cikin wannan abin da ya aikata ƙauli na biyu suka ce a ba komai kawai bai da bambanci da wanda ya sallah guda biyu a lokaci guda ya ce ɗayan ya jefar da ita ɗaya kuma ya ɗauke ta kurin ya yi sallah guda biyu ya jefar da ɗaya ya ɗauke ɗaya ya zaɓi ɗaya sai suka ce ta waye ya ce guda biyu a lokaci guda waye sa shi shari'a ce ta ce kai guda biyu idan har ɓaci ta yi shari'a ba ta baka hanyar da za ka gyara ɓatacciyar sallah ba to me yasa baka gyara ba a ina shari'a ta ce in sallar ka ta ɓaci ka jefar da ita ka sake sabuwa ba a faɗi haka ba kenan kuskure ne mutum ya zo ya rafkana a sallah ya jefar da ita ya ruɗe gaba ɗaya har ma malamai suka ce in ta kama mutum ya yi magana da yarensa don ya gyara wa liman wani kuskure da ya a sallah a yi masa bayani sosai i gyara sallar haka in an gama ya sujada daga cikin sujadodi ba an ba mu a solution ba to wannan shi ne wannan ya ce assalamu alaikum ina buƙatar addu'a wasu abokanan kasuwanci na sun riƙe min kuɗi na sun hana ni Allah ya fitan maka da hakkinka Allah ya fitan maka da hakkinka Allah baka yadda za ka yi wannan ce Allah ya saka maka da alkhairi don Allah ina buƙatar addu'a kanin mahaifiyata Allah ya jarabce shi da yawon dare kuma idan ya fita tun bayan sallar isha'i baya dawowa sai karfe ukun dare a yi masa addu'a Allah shiryar da shi Allah ganar da shi in kuna ba shi kuɗi ku daina ba shi kuɗi in dai ba kuɗi aljihunsa ba inda za shi don wani gurin yayi nisa ba zai iya taka da kafa ba su kansu yan iskan zuwa wurin sai da kudi yayi amma kuka ba shi cin gata yana da wadata ai zai ci gaba da yin barna Allah shiryar da shi idan mai rabo ne zai gane bai da rabo kuma rabon wuta ne bayan da za ka yi da shi dole ya mutu ta ƙona shi Allah ya kiyaye mu da Allah muna neman addu'a akwai matsaloli da suke damuna da bukatu da nake nema a wajen Allah Allah ya baka Allah ya biya mana kuma ya Allah duk masu larura cikin mu Allah ka yaye musu shin malam ana ciko kabbarar sallar jana'iza mana idan mutum ya samu kabbara biyu zai sallame ko kuma zai cikato eh ana cikowa ana cikowa ba mu karanta ba ko za mu zo sallar jana'iza a nan insha Allah idan mutum ya zo sallar jana'iza rak kabbara hudu ne aiko sai ya zo a makare ya samu an yi kabbara biyu Allahu akbar Allahu akbar sai liman ya sallama malamai suka ce in amkana tadaruku ya juz lahu tadaruk idan zai iya tadaruki ya halatta tadaruki riska to ya ake tadarukin Allahu akbar kai addu'a Allahu akbar kai addu'a sannan kai sallama amma yaushe in ka tabbatar gawan tana nan har ka gama kabbara ba a dauke ta ba shine tadarukin kasan akwai wadda ana dan jinkirtawa a Allah ya ji kansa Allah ya mana rahama a wace jana'iza wace makabarta ne yana nan aje sai kai maza kai kabarbarinka in ma addu'ar ba za ta yi ba addu'ar ba za ta yi ba kawai sai kai Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullahi at least ne kai wannan kabbara din kuma kai tadaruki ka riska zamu zo bi tafsil amma magana akan sallar jana'iza insha Allah in Allah ya ba mu dama Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana mai albarka macen da mijinta ya mutu ko ya sake ta kuma da family planning a jikinta yaya matsayin takabarta ai jira za ta yi ta yi sai ta yi wannan inda ta kaba ne ai ba ta da damuwa ta kaba cewa ai ta yi wata hudu da kwana goma shikenan ko da family planning a jikinta za ta yi ba ta da damuwa sai dai in tana da ciki ne kuma galiban mai ciki ya ba sai ta family planning to amma matsalar idda iddata idan misalin watakila ba mutuwaye ba tana family planning ba mijin ne ya mutu ba mijin da ya sake matarsa tana tsarin iyali to kuma jini ya ɗauke sukan yi shekaru wani lokacin ba su yi jini ba malamai sun ba da amsa kamar haka ko dai ta sha maganin da zai dawo da jinin duk wata ta rinka yi ta buga lissafinta ko kuma ta zauna ta ta jiran jinin har sai ra'ayinsa ya ya dawo amma dole sai an yi jinin nan guda uku bai halatta a je a ƙara aure ba tare da mace ta yi jinin nan uku ba matukar in tana yi kamar yanzu misalin mace ce da mijinta ya sake ta tana shayar da yaro ita kuma a al'adarta idan tana shayarwa ba ta jini akwai matan da in suna shayarwa ba sa jini to kuma yaro ɗanye ne wata uku wata hudu ta je rashin hankali ya sallame ta to tana so ta shayar da yaro kuma tana son sabon aure kuma ashe in tana shayar da yaro ita ba ta jini kuma an allaka aurenta na biyu shine da yin jini sau uku to ya za ta yi ko dai ta ta yaye yaron nan a neman masa madara ya ta sha jini ya zo mata ta yi jini ta yi aure ko kuma ta zauna sai ta gama ba wa yaron nan mama ya yi shekara biyu cir in ta yaye shi sai ta jira jini ya zo in ya zo sannan kuma sai ta yi aurenta kun fahimce ni yana da kyau mata su gane wannan yana da kyau kuma matan kala-kala ne akwai matar da ko tana shayarwa tana jini to idan ka gama ce tana shayar da ɗa kuma tana jini to irin wannan matan akwai yiwuwar tana shayar da nonon kuma za ta ɗau ciki duk lokacin da ka gama ce tana jini to alama ne na cewa fa za fa ta iya ɗaukan ciki a wannan yanayin ko da jaririn nan watan sa uku da haka matsala ne mace tana shayarwa kuma tana jini matsala ce matsala a wajen ɗaukan ciki ko rashin ɗaukan ciki don haka wasu sai suke murnar idan Allah ya taimake su suna shayarwa ba za su ɗau ciki ba to kaga wannan shine ake samun ba a samun aihuwar kunika tunda tana shayarwa ba za ta yi jini ba tunda ba za ta yi jini ba to mahaifar ba a buɗe ma take ba a rufe take ai shi jinin ai mahaifar ce take buɗewa sai jinin izuba mahaifar sai ta buɗe sai jinin sai ya zuba idan ya zuba to tana buɗen nan shi yasa ana gama jini in aka sadu da mace tana iya ɗaukan ciki saboda me mahaifar ai a buɗe take ba ta gama rufewa ba sai ta ɗan ɗauki kwanaki ne sai ta yi kirif sai ta rufe in kuma Allah ya kaddara za a samu juna biyun ko da ta rufe din za ta iya buɗewa kun fahimci wannan da haka idan tana shayarwa ba za ta yi aure ba sai ta gama shayar da ɗanta tun dare ba ta jini idan kuma jini ya zo tana shayarwa to shi kenan nurin ala nur sai ta yi jininta ɗaya ta yi jininta na biyu ta yi jininta na uku in tsohon mijinta bai dawo da ita ba kafin jini na uku to shi kenan sai ta gama jini na uku shi kenan sai ta yi wanka ta fara fita layi tana zawarci shi ma tsohon mijin idan ya dawo sai ta ce ka bi layi eh ka zo ka ajiye babur ɗinka ka jira kai ma ku yi layi da wani ta darje ta zaɓa ya shiga cikin manema shi ya jawo ya je ya bari sai da ta gama idda ya dawo wannan haka yake kuna fahimta na Allah gane da na'am wanda ba ta jini kwata-kwata shi kenan sai ta yi wata uku wata uku za ta shi ne iddanta haka ƙur'ani ya faɗa mai jini kai wata uku wanda ba ta jini kwata-kwata ya isa kenan yana fata ana fahimta wata uku za ta yi kawai shi kenan to karuwa fa Allah kiyaye karuwa me karuwa matar da ta yi ta karuwanci ta ta tsiya sai tuba ya zo mata ko kuma bata tuba ba wani ya ganta ya ce yana son ta zama mutumin kirki zai aure ta to ita ba miji ba to ya za a yi to ita kuma istibra'i za ta yi me istibra'i jini ɗaya wankin mahaifa me amfanin wannan istibra'i dole sai ta yi jini ɗaya a waje kafin ya aure ta wannan jinin ɗaya da za ta yi dalili ne na cewa tabbas mahaifarta babu komai don shi zuban jini na al'ada in dai ka gama ce tana jinin al'ada to mahaifarta empty ne ba komai a ciki yasa wasu malamai sam suka iya wai a ce mace mai ciki wai tana jini suka ce sam in dai mace mai ciki ne kuka ta yi jini to wannan ba jinin al'ada ba ne sai dai jinin ciwo haka wasu malaman suka faɗa suka ce ga ma shari'a ta an faɗa cewa to ina jinin al'adar mace yake tafiya in tana ciki suka ce ai ya zo a nasi cewa ɗan jaririnta da yake cikin cikinta ɗin nan wannan jinin al'adar shi Allah yake murginar da shi ya juyar da shi ha sai ya zama abincin jaririn sai ya rinka ci wannan jinin ne yake zaman to abincin jariri wasu ka ce to shi fa jinin nan fa daman dole ne kuma ma ya zubar da shi aka ce han maza aka ce kwarai kuwa to shi namiji yake zubar da jininsa aka ce agulando da yankewa a reza da hadari kamar yadda mace take zubar da jini ai ita ma ba kowa ne take zubar da jini fal fal fal fal fal ba akwai mai jini digo daya akwai mai digo biyu akwai wanda duk bai fi tafin hannu ba akwai wanda ma mijinta bai taba ganin jininta ba ba zai taba gani ba saboda karancin to kai ma kana fidda wannan jinin ko kai gulando ko ka yanke farce jini ya zuba ko wani ya fasa maka kai ko ka zo ka dan goge kanka haka dai wannan jinin dai sai ya fita daga jikin abin nan a da Allah ya taimake su da yake suna da tsari suna yin ƙaho shi ƙaho da kake gani Allah ya ƙaddara a yi ƙaho annabi yana ƙaho saboda hikimar ubangiji na cewa duk inda ɗan adam yake akwai wani mataccen jini a jikinsa ya kamata ya rinka fitar da shi amma bature bai gane wannan ba har yanzu ƙaho da kuka ga ana yi duk wani bad blood jini wanda yake bai da kyau da wani ciwon sanyi da mutum yake da shi da datti da kazanta da cututtuka na cikin jini da ikon Allah idan aka zo aka yi maka kahon nan to Allah da ikonsa kafin sai ta zuko wannan mataccen jinin ita zuko shi sai ya taru ya taru ya taru sai ya ganshi kabaki kabaki kaga wani baki kirin kamar gawayi wani zare zare wani yazo da wani ruwa ruwa haka kamar wani kumfa kumfa duka mu yanzu anan kasashen ba ma yi kafo yana da daɗi wallahi malam ciwon kai in ya dame ka da kaje an yi kawo sai ga ka yi watanni ba kai ba wani ciwon jiki yana damun ka da kaje ka buɗe damtsanka aka daki wurin nan aka yayyanka da reza aka sa kafo aka zuƙa in jini ya zuba za ka yi mamaki kamar ka ruga da gudu malam ko idan ka ne baya gani sosai yana damun ka kaje aka ma kaho anan aka yi kaho anan aka zuƙa aka zuƙa wallahi malam kwana ɗaya bai sai ga idan ya buɗe yana gani sosai fa amma yanzu in nace maka ka gaya min a ina ake kaho a nan layin a Kano babu ga kahon ma an zamanantar da shi malam akwai na zamani annabi yana yin kaho baya fashi to shi yasa kake ganin muna ta shan magani baya mana aiki ciwuka kullun karuwa suke kuma iyayenmu da kakanni wallahi ina tunawa da ni dai a iya tunawa na duk inda kaga wanzami muna yara to za ga a gefen zabirarsa akwai mai akwai kaho kaho kaho mutum zai je kasuwar ƙauye ya sa a dama masa fura da nono ya sha ya koshi ya kitabar abinsa sai kuma ya kira wanzam ya ce zo ka mun kaho ya cire kansa a yi mai a gadon baya a yi ma shi ne za a gansa da ƙarfi da lafiya amma mu fa ka ga mutum haka yadda ka san wani yauƙi ba lafiya wallahi tallahi malam to malam akwai masifar da ta wuce a gadonka ka kwana kana bacci wai an kira sallah asuba zaka tashi wai ka tashi a gajiye kwanciya kai baka huta ba malam baka lura ba wallahi in ka tashi daga bacci wallahi ka huta in ka tashi sai ka dan zauna kai sannan abubuwa su juyo a abana baka da lafiya dan Allah wani ya gwada kafo ka gwada yin ƙaho yana da muhimmanci a wurare da malam ilimi ne alhijama littafi guda littattafai aka yi akan alhijama magabata sun yi ƙaho a yanzu ma ana yin ƙaho duk inda aka ci gaba ana yin ƙaho duk wanda yake da ƙaho yake ƙaho zai huta da ciwuka da dama kisa yan islamic chemist chemist din nan ya kamata ku daɗa yin kwas akan ƙaho hijama ku rinka buɗe shaguna na ƙaho na zamani da magunguna da ake bayarwa ka ga mutum lafiya kalau wallahi sai kai shekara da shekaru baka sha kwayar bature ba yana fa da muhimmanci fa yawa ni ma nan ta rikice mu akwai wani zamun da nake kira ya zo gida in kori kowa daga ni sai shi in kwabe ya zatsa gamun gadon bayan ya zuke jinin gaba daya duk da ka ga na zo da asuba da karfin halina to kaho nayi wallahi yana da amfani sosai malam ji za ka yin kana tafiya kamar in ka ga abu ka buge shi da kafa ka wallahi saboda lafiya ku yi kafo yana da amfani wannan ya ce yana da yawan wasu wasi a sallah kuma wani lokacin shi fa daidai yake yi amma shaidan yana sa shi shakku malam dan Allah mai hukuncin sallata sallaka ta yi ai shine amfanin ka zo karatun ai shi abin da yake jawo wasuwasi abubuwa ne da yawa to amma akwai abubuwan da za su magance wasuwasi shine zama da alwala yana maganin wasuwasi karanta falaki da nasi yana maganin wasuwasi yin fitsari ba a yi tsarki ba mai kyau yana jawo wasuwasi to zai iya yiwa a jarrabe ka wasuwasinka akan sallah ne wani wasuwasinsa akan iya tsarki ne wani kuma wasuwasinsa akan imaninsa ne ya ta wasuwasi shin akwai ma Allah kuwa ka shin wai haka ne annabi ku ya zo wai ina yake ya ta wasuwasi shi kadai ya halaka bishe sa aka ce wa min sharril waswasil khannas to akwai kuma wasuwasin da aljani ne yake shiga jikinka ya jawo maka aljani ya shafe ka kai ta wasuwasi ciwon wasuwasi dukka baka rude kai ta zargin kanka ka zargi kowa a kusa da kai baka yadda da kanka ba ballanta ka yadda da wani wani matarsa ta ce wallahi bai yadda da ita ba kullum bai yadda da ita ba to bai yadda da kansa ba shi karan kansa ba su wasu yake kayi kayi sallah baka yadda kayi sallah ba kayi alwala baka yadda kayi alwala ba Allah ganar da mu Allah ƙara lafiya da nisan kwana ya ce wannan a makarantar suna tare da 'yan bida idan aka yi sallar a zahar ko la'asar cikin minti ɗaya ko biyu sun sallame kai jama'a eh ya ce shi kuma gaskiya zuciyarsa ba ta nutsuwa yanzu zai yi aka masallama na minti ɗaya to haka da ya rubuta mu karanta yadda ya rubuta ya ce minti ɗaya biyu ina jin da ya misali da ya faɗa ko minti ɗaya biyu an gama sai ce shi sallarsa ba ta nutsuwa akwai masu yin ta haka ya ce shi yasa in ya koma gida sai yake canjawa shi ya halatta yau na canjawa karka bi su duk wanda yake yin sallah ba mai kyau ba kakka bata lokaci wala ba ya kabi shi ba akwai wanda zai tilasta ma ya kabi shi ne ko dai ka je kai sallar ka kafin su zo ko ka bari sai sun idar ka zo ka tada ikamarka da wanda ka yarda da imanin su ku yi sallar ku tare ko kuma kai sallar ka a wani guri daban babu wani takurawa kar ka kuskura ka je kai ta bin su sallah ba su iya sallah ba suna toda ta sallah kuma ka je gida kana ta maimaitawa tsoron wa kake ji wanda a masallacin ma za ka yi maimaitawa in ma har kana tsoro ka bi su suna idarwa wannan din ka shiga da niyyar nafila in ta karbu alhamdulillah in ma bata karbu ba dai nafila ce sai ka tashi kai kadka mata salatin ka kai sallaka a cikin masallaci kar ka sake tafiya gida wai ka je ka maimaita kar ka bi su ba wani limamin da zaka zo bai iya sallah ba kamar kara in an zo dukan ka a lahira ai ba zai maka kara ba yawwa muna mai yana cikin kurakuran da mutane suke yi wai ko a kasuwa limami bai iya sallah ba ko anguwa bai iya sallah ba wai aje a tabbas bai ai larura ne wallahi ba wata larura ba wata larura ya iya sallah bi shi bai iya ba canja masallaci me zafi aski ma kake tafiya har sabon gari ka je kai aski ka dawo saboda mai askin ka a can yake can ka fi yarda da shi wanki ba ka barawa angonku sai ka kai kurna saboda can ka fi yadda da mai wanke riga to sallah shi kenan sai a takura ma sai na kofar gidanku za ka bi tsallaka ka tafi can inda ka yadda kai sallah ka dawo in an ma magana ka ce a ai mu muna taku ne ya falada saboda nisan guri ba shi kenan ba Allah ya ƙara lafiya da imani da nisan kwana amin akwai mutumin da ya ba shi kaya ya yi masa aiki ya yi masa aikin ya hana shi kuɗin aikinsa shi kuma ya ƙi ba shi kayansa yau kusan shekara ɗaya ya ce ya ma daina yi masa magana shi ne yake neman shawara a wurin malam ka ɗauki kayansa gobe-gobe ka kai masa yana karɓa ka ce Allah ya isa wannan fatawar ta teloli ne karka rike kayan wani karka rike zai barka da matsala idan an zo a kiyaman mutum biyu ne za a bi bashi kai kana bin sa kudin dinki shi kuma yana bin ka kudin kudin yadi da kudin zaren dinkin ma da surfanin da ya bayar dauki kamiyar masa tunda kai kai ya biya ka ka ce wani gashi Allah isa ma hada kiyama insha Allah shikenan in yace ka zage shi ka ce ba zagin ka ne ba cewa ne Allah ya fi kowa shikenan dan Allah kamiyar mai kayansa gobe kuwa shi dinwa akan me haba mai da masa ba abin da zaka rabu yanzu da ka rike kayan mai ka ƙara da shi in ka bashi ma ba abin da zaka rabu da shi tambaya ta ita ce ana muna sallah sai liman yayi ƙari a cikin sallah ba tare da sanin mamu ba to sai wani daga wajen sallar ma'ana baya daga cikin wanda suke bin sallah ya ce subhanallah shin ya halatta liman ya saurare shi yanzu dan Allah jama'a ba sani ba haka za ta yi ya ba za ta yi ba ana sallah a masallaci gaba daya to yanzu kai shi yanzu wannan mutumin shi kuma da ana sallar farilla yana zaune shi ko me yake yi kamar yaya idar ha ya idar sallar farilla fa ake yi to wataƙila irin matafiya ne ko su ƙasaru ne ko kuma a kasuwa ne shi ya idar da tasa wataƙila waɗannan masbuƙai ne kenan zai iya yiwa a samu wani aiwaje yana ganin wasu to ba mamaki kuma ba cikakken masallaci ba ne wataƙila liman ne da shi da 'yan mamu mutum biyar shida a bayansa in duka rafkanannu ne za su iya rafkanewa gaba ɗaya sai ya ce subhanallahi to yanzu wannan tasbihi zai amsa idan ya tabbatar da cewa yana kan shakka to in yayi mai subhanallahi sai ya yaya sai ya tsaya ya shiru su ma mu za su bi liman ne duk abin da liman ya yi shi za su yi ya halatta ya karba wasu malamai kuma sun ce bai zai karba ba saboda ai shi ba a cikin sallar yake ba amma idan ya idar da sallah aka tunatar da shi cewa an yi kuskure a sallar nan sai su dawo su gyara gaba ɗaya amma idan ya yi mai tasbihin ya tuno ya yi kuskure ya halatta ya karbi tasbihin ko da baya cikin sallar sai ya gyara kuskuren kuma ya sujada su ma mamun tun da rafkalannu ne su bi shi akwai yar uwa malama fatima allah ya mata rasuwa ana bukata addu'a allah gafarta mata allah ya yafe mata allah sa ta huta allah ji kanmu gaba daya ya samu cika da imani ku ci gaba da addu'a wannan jiha mai albarka akwai wasu daga cikin local government namu na nan kano shanono tsanyawa kiru Allah ya jarabe su da wannan matsalar sace-sace an shigo ana ta fama to ita ma Kano dai abu ya shigo kenan Allah ya sauyi Allah ya sauyi Allah ya kubatar da mu Allah ya kare mu Allah kada ka kama mu da irin wannan mummunan kamu Allah ka jarabe mu da abin da ya jarabe yan uwan mu Allah kuma ka tsare mana fitintinu gwamnati kuma Allah ya bata ikon kulawa Allah ya bata ikon kulawa Allah ya bata karfin kulawa kuma Allah ya tsare mana zaman lafiyar nan da yadda muke cikin wannan gari subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum